أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masjidin furqan wanda yake wannan anguwa ta tsakuwa bakin tsantar primary school wanda muka saba haduwa domin gabatar da ta'alimi akan abin da ya shafi wasu ayoyi a cikin alkur'ani satin da ya gabata mun fara magana akan aya ta 161 wanda ke magana akan gazwatu uhud da Allah madaukakin sarki ya ce wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil-qital Allahu samiyun alim sai Allah ya ci gaba da ba mu labari yace idh hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma وعلى الله فليتوكل المؤمنون ayar baya ta yi magana ne lokacin da aka fita yakin uhudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi position din sahabbai kowa ya bashi gurbin da zai tsaya domin in ya zamto ana yin yaki babu da barbarun yaki sai wasu su zo su afka muku su kuma ci nasara a kanku to da wannan ya zo ya yi positionin ɗinsu ya ba kowa gurin da zai tsaya saboda duk gurin da suke ganin kafa ne in mushirkai suka leƙa sai su ga akwai sahabbai da aka ba su gurin su gaji to wannan yasa suna tsaye sai shaidan ya zo ya musu dusa baya ga karancinsu karancin sahabbai su wa'anda suke mushirkai sun ninninka su da suka zo suka fara yaki Allah maɗaukakin sarki ya fara ba su nasara sai shaidan ya yi wa'annan wanda aka ba su damar tsayawa a baya domin su zamto su ne masu tarewa wa'anda za su biyo ta baya su cutar da musulmai sai shaidan ya musu busar cewa to yanzu fa an fara samun ganima kuma babu ku a ciki an fara samun bayi babu ku a ciki ya kamata kuma ku ji a ibada wannan busa da shaidan ya musu wani suna cewa mu tsaya ko suna cewa a'a wanda za mu sami bayani da a gaba to shine Allah madaukakin sarki yace id hamma ta'ifata ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma yace ka tuna ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wasu al'umma guda biyu sune bani salima da kuma bani bani harisa suka yunkura suka himmatu da komawa tunda sun je an ba su gurbi ne su tsaya su tare wayanda za su biyo ta bayan safai sai suka yi yunkurin za su bar wurin shine an tafshala wallahu waliyuma kuma Allah shine majibincin lamurin su yasa wasu suka gagara motsa a wurin ya tabbatar da su a wurin wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah ne mu'mine suke dogaro dalilin kuwa shine Allah madaukakin sarki yana cewa mai yatawakkala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah to Allah zai sama mar mafita to baya ga wannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da kuma ba mu labari akan yakin Badr bayan yayi tsokaci akan yakin Uhud sai ya ci gaba da ba mu labari akan yakin Badr nasr Badr kana bi fadlillah yace yakin Badr ya kasance nasara da aka samu a yakin Badr ta zamto ne bi fadlillah da falala ta Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce wa laƙadi nasarakum Allah bi badrin wa antum azilla haƙiƙa Allah maɗaukaki ya ba ku nasara a yaƙin badrin wa antum azilla alhali kuna kaskantattu me yake nufi da wannan shine wa antum qalilun ku dinnan kuna ba ku da yawa qalilun fil adad wa baku da yawa na jama'a da abin hawa kuma baku da yawan kayan yaki shi yasa ni sai kuka zanto kaskantattu rashin yawansu da rashin kayan yakin su shi yasa sai Allah ya amfani da wannan Allah ya ce fattaqullaha bi ta'ati wa ta'ati rasuli ku ji tsoron Allah wurin yi masa biyayya da yawa manzansa biyayya la'allakum tashkurun domin tabbas za ku za ku gode masa akan ni'imomi da ya muku da kuma nasara da ya baku a wannan yakin badr إذ تقول للمؤمنين كتنا لوكتين دكتي ومؤمنين ياكي النبي صلى الله عليه وسلم ألن يكفيكم شن بي إسمكم با شن بي إشيكم با أن يمدكم ربكم وبنجدنكم وبنجدنكم يكاومك دوكي بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين da mala'iku dubu uku wanda zai saukar muku ya saukar muku da mala'iku dubu uku da za su shiga cikinku su taya ku yaƙi ku ci nasara akan abokanan gaban ku shin wannan bai ishe ku ba har sai kun yi wata wani ƙorafi allah maɗaukacin sarki ya ce bala e haka ne in tasbiru in kuka yi haƙuri wa tattaku idan ban manta ba a cikin karatunmu na satin da ya wuce akwai aya da ta magana akan asabur wa taqwa wanda yace idan kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah to la yadurukum kaiduhum shay'a kaidun wa'annan abokanan gabata ku bare taba cutar da ku to anan ma sai Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa bala eh haka ne in tasbiru wa tattaku in kuka yi hakuri kuma kuma kuka jimmi kuka ji tsoron Allah وياتوكم وياتوكم من فورهم هذا اي وياتوكم المشركون من فورهم sannan mushrikai suka zo muku da gaggawa hada ai fi hada alwaqt a cikin wannan lokaci lokacin da ake wannan yakin Allah ce yumdidukum rabbukum ubangijin ku zai kawo muku dauki bi kamsati alati ba da an ba da manzo Allah ba su labarin da yace shin yanzu bai ishe ku ba ubangijinku ya kawo muku ɗauki da mala'iku dubu uku da za su sauko su ce ku yaƙi to a nan kuma sai Allah ya ce in da za ku yi haƙuri ku ji tsoron Allah a cikin wannan yaƙin da kuke to duk yadda suka zo wa ya tukun min faurihim ai wa ya tukun mushrikuna min faurihim mushrikai su zo muku da gaggawa ko su aiko muku abin harbi da gaggawa sai Allah madaukakin sarki ya ce yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin to ubangiji ku zai kawo muku dauki ya karfafe ku da wasu mala'iku guda dubu biyar min al mala'ika mala'iku musawwimi wanda suke da alamomin da ake gane su ana gane su daga dokin da suka hau da irin kayan da suka sa da irin sur'a da suke yi a wurin yakin suna gaggawa da yadda zaka ga mutum ya shiga cikin mutane bila adad sai dai ka ringa ganin kayuwa kana ga yana ta kulle musu shi shi kadai to ka san mutum shi kadai ba zai iya wannan to shi yasa Allah madaukakin sarki yace to in dai za su yi hakuri kuma su ji tsoron Allah to zai karfafe su da wannan mi mala'iku guda nawa guda dubu biyar wanda za su sako kuma za a gane su da alamomin da irin salon yakin da suke yi وما جعله الله illa bushra lakum kuma Allah ba zai sanya muku hakan ba sai dan ya zanto mi ya zanto bushara ne gare ku albishir ne gare ku walitatma inna qulubukum bi kuma sannan zukatan ku samu nutsuwa da shi waman nasru babu wata nasara illa min indillah fati a wurin Allah fi kul eh walaysa bi kasratil adad wa salah ba nasara tana samuwa bane saboda yawa da kuma kayan yaji ba shi ne yake kawo nasara a Allah maɗaukakin sarki ne yake kawo nasara al'aziz mabuwayi shi ya gagari kowa ba kuma wanda ya gagare shi al'ghalibu allazi la yughalib shi mabuwayi ne gagarare ne la yughalib ba kuma wanda ya ci nasara a kansa al-hakim ko mai hikima ne fi kulli af'alihi wa ahkami cikin dukkan ayyukansa da hukunce hukuncensa a hikimar Allah madaukakin sarkin ne ya ba mu labari da kuma yanda ni ya turo aka taimaki ni aka taimaki musulmi liyaqta tarafan min alladhina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu qa'ibin Allah madaukakin sarki yace li yaqta qarafan ai li yahlika qarafan domin ya halaka wasu sashi daga cikin mushrikai a cikin wannan ghazwati badr din min alladhina kafaru daga cikin wanda suka kafirta aw yakbitahum ko kuma mi ko kuma ya kaskantar da su ay yuzilhum ko ya kaskantar da su fayanqalibu qa'ibin sai su koma suna tababbu yarji'u khasirina za su koma suna wanda aka ci nasara a kansu Allah madaukakin sarki yace laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun Allah yace laysa laka min al-amri ay amrul kuffar yace babu wani al'amarin ka a cikin al'amari nani ko hali na wa'annan kafiran shay'un babu wani abu naka da yake shi innama amruhum lalle al'amrusu ila Allah yana ga Allah imma yuhlikuhum yuhlikahum ko Allah ya halakar da su aw yatuba alaihim ko ya karbi gafarar su in aslamu in suka tuba suka miƙa wuya shine Allah ya musu baiwa ya kuma datar da su har su tuba ga Allah Allah sai ya karbi mi tuba su aw yu'adhibahum ko kuma ya musu azaba in asarru alal kufri in suka yi istimrar suka ci gaba da kafircin su ba su tuba ba zuwa ga Allah madaukakin sarki to sai Allah ya ni ya musu azaba idan ba mu manta ba daga cikin kisan na sahabbai akwai wa'anda akwai anguwar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga shi da wasu sahabbai suka yi ta jifansa suka jefe shi har duwatsu ya faffasa musu wasu mala'ikan dutse ya zo ya ce ya rasulallah ka ba da dama domin da kawo ma ɗauki abinda suka mani kuma na musu ruwan duwatsu ya ce Allah ne ya turo ka ya ce ka faɗa mun za a musu haka ko kuma ka zo ne ka nemi izini na domin ka musu ya ce a'a na zo ne don taimaka muku sai ce to baya bukata sallallahu alaihi wasallam dalili ko shi ne ce ta iyu a cikinsu a samu waɗanda za su ne da ƙarfinsu da iliminsu ta sanadiyarsu musulunci ya samu ɗaukaka kuma an samu an samu sabai da yawa da suka fito a tsatsan waɗannan mutanen anguwar wani da suka tashi suka taimaki musulunci to shi yasa Allah madaukakin sarki yace aw ya tuba alaihim ko ya gafarta musu in asalmu in suka tuba aw yu'adhibahum ko kuma ya musu azaba in asaru ala kufri in suka ci gaba da yin kafircin su fa innahum zalimun domin lalle su azzalimai ne ai fa innahum zalimuna li anfusihim lallai su sun zalunci kansu ne wa yastahiquna al'azaba li kufrihim kuma sun cancanci a musu azaba saboda kafircin su Allah ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ard lalle yana ga Allah abin da ke cikin sammai da kasai yaghfiru liman yasha yana gafarta wanda ya so wa yu'adhibu man yasha sannan yana azabtar da wanda kuma ya so Allah ya ce wallahi ma fi samawati ma fil ard khalqan wa tadbiran yana ga Allah abin da ke sammai da kasai khalqan halitta a halitta Allah ne ya halicce su wa tadbiran da kuma juya al'amuran su kasantuwar su da yadda suke jujjuyawa wannan dukkan su iko ne na Allah madaukakin sarki yaghfiru dhunuba liman yasha yana gafarta zunubai ga wanda ya so min ibadihi bi rahmati ga bayinsa da rahamarsa Allah madaukakin sarki da rahamarsa ne yake gafarta zunubai ba wai da tsananin aikin mutum bane kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani hadisi yake cewa dukkan ku babu wanda a cikin mu zai shiga aljanna da tsananin aikinsa sabai suka ce wala anta ya rasulullah har kai ma ya rasulullah ya ce wala ana yace wallahi har ni tsananin aiki na ba zai kai ni aljanna ba illa an tagammada ni Allah bi rahmati sai dai in Allah madaukakin sarki ya lullube ni da rahmatsa amma mu sani wasu abubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya faɗa ko Allah madaukakin sarki in ya faɗa akan manzon Allah ba wai mujarradin Allah yana nufin manzon Allah kai tsaye bane a'a Allah yana mana kashedi ne shi yasa sai ake misali da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne muallimuna kuma zai zanto mi a teacher by example malami ne sai ya zanto misali ana yi a kansa domin mu mu ji tsoro akwai wata aya da Allah madaukakin sarki ya ambaci sunan wasu annabawa wajen guda goma a ciki amma da ƙarshe Allah ce walau ashraku bayan ya ambaci sunayen su ya yabe su sai ce walau ashraku inda waɗannan gaba ɗayansu za su shirka lahabi ta hannun makanu ya malu da duk abin da suka aikata ya baci to sai malamai suka ce ba wai mujarradin Allah ya faɗa ne wai don su ɗin ko wani ba ai Allah sai da ya tsarkake zukata na bayan Allah bayan ya tsarkake zukatan sai ya samu wanne ne ya fi kowa zuciya mai kyau sai ya ɗora shi a saman su ya zama annabi wa'annan kuma sai suka zama mi suka zama sahabbansa wanda sauran shi yasa Allah sai ya tace a cikin al'umma yake fidda annabi to da haka gargadi ne ga mu mabiya Allah yake yi sai yake yin turu annabawan da ya turo mana da haka in an faɗi wani abu ba wai kaskanci ne ga manzon Allah ba a'a mu din ake wa kashe ni shi yasa Allah yake misali da annabinsa da ya turo Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu gafurur rahim ko musali lalle Allah gafurun ne gafara ne rahimun ko mai jin ƙai ya yi wallazi na amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya la ta'kulu riba Allah ya ce la ta'kulu riba kada ku ci riba me ake nufi da riba shine az-ziyada alal mal shine ƙari akan kuɗi wani irin kuɗi kuɗin da ya zama ƙardun kuɗi da aka ba da aransa ko addai ka ba da aran kuɗi za a dama da shi sai kai ƙari ko ka sai da wani abu ga abin da ka sai da shi amma saboda kuɗin ba a biya ka da wuri ba sai ka ce wallahi tun da ya kwana kaza sai ka ƙara mun kaza dukkan zarga ne cuta ne shi ne allah maɗaukacin sarki ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani kuka ba da gaskiya la ta akulu riba allah ya kawo la annahiya ya ce kada ku ci riba azafan muza'afa ninkin ba ninki wattaqullah kuma ku ji tsoron allah wattaqu azabahu bi tarki ma ma nuhiya ku ji tsoron azabar Allah da barin abin da ya hana la'allakum tuflihun domin lallai idan kuka ji tsoron Allah za ku rabauta wanda bai ji tsoron Allah ba ta yadda za a yi rabauta litakunu min alfa'izin domin ku zamto daga cikin masu rabauta wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin kuma ku ji tsoron wata wuta ku ji tsoron wuta da Allah madaukakin sarki ya tanade ta domin kafirai anan za mu ga ana magana a kan yaƙi sai allah maɗaukacin sarki ya kawo magana a kan riba to mu gane tsananin ukuba da take kan riba mai cin riba a wani ƙaulin wani hadisin ake cewa wanda yake cin riba laifinsa mafi karanci shine kamar mutumin da ya je ya zina da mahaifiyarsa akwai wurin da hadisin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kawo wasu manya-manyan laifuka sai ya kawo mi kuma du cin riba a ciki da haka mu sani cewa cin riban nan ba ƙaramin illa ba ne ya maƙullahu riba wa yi rubin sadakon da Allah baya sa riba yana halakar da dukiya kar mutum ya ga yana samun kuɗi yana tarawa yana cewa ana cewa in kana cin in kana karɓan kuɗin riba dukiya tana halaka gashi nan ta tana ta baka ka duba me kake yi aikata da kuɗi shin aikin alkhairi kake da shi ko kai kana jin daɗinsa kuɗin da ba za ka mora ba ba shi da amfani ba ka mora ba balle kai aikin alkhairi da shi shi yasa Allah masaukakin sarki ya ce wa taqullaha la'allakum tuflihun to ku ji tsoron Allah dangane da barin cin riba domin tabbas duk wanda ya ji tsoron Allah ya hannu akan abin da Allah ya hana shi to zai rahota wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin kuma ku ji tsoron wutar da aka tanade ta domin kafirai wa adi'u Allah war rasul kuma ku ji ku yi biyayya ma Allah war rasul da manzansa imtisali awamiri da kamanta umarni da ya ba wai sinabun nawahi da nisantar abin da ya hani a kai la'allakun tanalu rahma la'allakun turamun ai la'allakun tanalu rahma fi duniya wal akhira domin tabbas za ku samu rahama jin kai a duniya da kuma lahira alhamdulillah wannan shine karshen karatun mu na wannan sati fatan abin da na faɗa daidai ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tara mu a cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa da kuma aiki da shi wanda ne kuskure sun sani ne na roƙon allah maɗaukakin sarki ya ƙara fahimtar da ni da kuma ɗora na akan jade subhanaka allahumma rabbana bihamdik gabanin na rufe muna neman addu'ar ɗan uwa akwai rashi manya guda biyu da aka mana a wannan gobe na farko akwai wazirin katabu alhaji audu sila katabu wanda ittifaƙan mutane sun yi ya mahala ya tsarki da haka za mu taya shi addu'a ko za mu ce ɗan uwansa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya karɓi bakuncinsa ya gafarta mishi da ya fi masa kurakurai da ya aikata sannan na biyu akwai malamin malam jafar adam kafin madaki wanda malami ne a makarantar demonstration ya dawo garin nan yana da'awa da karanta zuwa a gurabe da yawa kuma Allah ya dora masa jinya tsawon wajen wata uku zuwa hudu har Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa a safiyar yau shi ma muna roƙon Allah madaukakin sarki ƙoƙarin da yi wurin yaɗa sunna da da'awa da karanta zuwa ya karantar da mu usul ayatul alawal hadis littafa wajen guda uku kuma yana da ƙoƙari sosai haka muna roƙon Allah maɗaukaki sarki abin da ya yaɗa na ilimi Allah cika masa shi a mizani abubuwan da ya kuskure a matsayinsa na ɗan adam muna roƙa masa Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa ya ji kansa da rahama da kuma sanya kabarin su su biyu gaba ɗaya zama dausayi ne daga cikin dausayin aljanna سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم